الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidul Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi ah ba shi bane ko karatun tauhidi shine asalin ko a ce tauhidi shine asalin addini wannan shine taken wannan majalisin yin takin majalisin namu karatun tauhidi shine asalin addini a cikin karatun littafin usulu salasa yau muna goma sha bakwai ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wani littafi mai albarka na usulu salasa kahin mu ci gaba kamar yadda muka saba mun yi alkawarin kowane karatu za mu bude shi da bayanin wasu daga cikin kurakurai da muke yi a babi na aƙida yana daga cikin kuskuren da ake yi a babi na tauhidi shine a alisti'anatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam neman taimakon manzon Allah ma'ana lokacin da mutum shiga cikin wani tsanani sai ce ya manzon Allah ka taimake ni ko ya manzon Allah ka bani kaza ko ya manzon Allah ka yi mini kaza ko ya manzon Allah ka bani shawara kaza kwanan nan yana daga cikin abin da ake ta tattaunawa a kan shi a Nigeria wani ɗaya daga cikin ɗiyan wani babban shehu da ya shahara ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kabarinsa yana roƙonsa ya manzon Allah in har in tsaya takarar gwamna alheri ce ya manzon Allah ka tabbatar min da ita in ba haka wani ka tabbatar min da ita ya ce daga baya sai ya ji a zuciyarsa abin ya kwanta masa kenan shawarar manzon Allah ita ce ya yi mi ya tsaya takarar gwamna roƙon manzon Allah ne ko ba roƙon shi ba roƙon manzon Allah ne alhali ko manzon Allah da kansa ya ce idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka roƙa to ka roƙi Allah idan za ka nemi taimako kuma ka roƙe sadawa ga Allah kuma abu ne wanda kowanne musulmi yake nanatawa alal aƙalla sau bi alal aƙalla so ashirin da wani abu a cikin ini iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako da haka baya halatta neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana raye babu lahi wanzu Allah ina bukatan abu kaza a taimaka mini akan in same sa wannan ba addu'a bace kai neman taimakon shi ne kai amma bayan ya rasu ba a neman taimakon shi shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba rawaitowa ba shi yanda suke son manzon Allah akwai da shi muna ba da misali da sahabban manzon Allah ne dan saboda su ne ke son manzon Allah fiye da wa fiye da kowa ɗaya daga cikin su yake cewa huwal muqaddamu fi nafsi ala nafsi wa ahli baiti wa ahbabi wa hullai ya ce manzon Allah shi nake gabatarwa a kan kaina ma'ana ina son shi hiye da kaina hiye da iyayena balantana ‘ya'yana da abokaina da ‘yan uwana to tare da tsananin son da suke ma manzon Allah ba a taɓa rutuwa wai ga sun zo kabarin manzon Allah suna roƙon shi ba ko suna neman me ko suna neman taimakonsa asali ma don saboda a kare wannan shirkar ce aka ƙi bayyana kabarin manzon Allah ana ganinsa idan ka zo a wajen ka'aba ba ka ganin kabarin sai dai ka ga abinda kabarin yake kewaye da shi ma'ana an kewaye kabarin ba ka ganin shi sai dai ka ga wannan ɗan akwatin da aka kewaye kabarin don saboda duka a kare da wannan ko ƙasa ba ka gani ta kabarin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam inda an bar ƙasar ina ji da yau da wannan kasar babu ta ba ma manzo Allah ba imamul bukhari ina kyautar zan shine ko shine lokacin da ya rasu da yake Allah ya bayyana al'ajibi a wajen rasuwarsa da mutane suka zo suna ta kwasan kasarsa don saboda karama sai da ya kai ga kabarin ya shige har itacen da aka aza a sama suna kokarin su bayyana sai daga baya aka samu aka rihe kabarin aka kewaye sa don saboda kada mutane to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin dai uwa masu girma duk tsananin da ka shiga baya halatta ka nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ake neman taimakon sa shine Allah madaukakin sarki to balantana ma wani wanda ba manzon Allah ba balantana wani wanda ma ana shakka game da game da musuluncin sa yanzu har yanzu ana wannan abin kaga mutun zai fadi ba ma shi manzon Allah zake shi shehu ma zai kira mutun zai fadi ya ce shehu ba na shehu ka taimake ni ka in fadi ko kuma in na fadi ka in shimu sai ya fadi kuma ya dursu ne haƙura su zube kira shehun bai amfani ba inda ma Allah ya kira to ko da Allah bai karba ba zai samu ne zai samu lada to shi kuma wancan ba uwa ba riba ba kwashe lahiya ba kuma sannan ba a samu ba a samu lada ba zunubi ma aka samu wallahi wannan ana yin shi ni gaban idanuna wani abokin mu tun yarinta tare muka yi primaire har college baya da lahiya an yi daidai na kawo ziyara sai na ziyarce su lokacin ina cikin reshar shi ne na masarki na na bisa kan makarantun ne to suna da makaranta malamin makaranta ne to da na zo sai aka reshe a rashin sa na isko baya da lahiya sai na shiga ɗakin shi ina ziyararsa da kuma wasu 'yan tambayoyi da zan masa dangane da makarantar tasu wallahi yana tasowa mai yake faɗi shehu irin wannan ciwo da in ka baka lahiya kana wai wai Allah wai Allah shi kuma yake faɗi shehu shehu shehu kamar in nausa mishi kulli nake yi wannan shi ne to matsalan wa'azi bai musu tun lokacin muna yara dama jayayya ake dama kullum cikin gazaba da aikin mu da su tun wannan lokacin to har yanzu wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya batar ba wanda kai ba abinda kai isa kai misa sai dai ka ce Allah ya taro yanzu a takakin wa masu girma kuskure ne neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balantana wanda ba shi ba neman taimakon wanda ya rasu wanda yake raye kana iya kai kamun kafa da shi amma wanda yake ya rasu ba a neman taimakonsa ko da ko irin abin da ba a neman ana iya neman sa game da sauran gama garin mutane ne wallahu ta'ala a'lam Allah ya shirye da mu ya kare mu da tauhidin mu za mu tashi al-aslu thalith asali na uku wanda a yau za mu kare usulul salasa na'am malai yace ma'rifatu nabiyyukum muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanin annabinku muhammad tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi wa huwa muhammad ibn abdullah kuma shine muhammad dan abdullahi bin abdul muttalib dan abdul muttalib bin hashim dan hashim wa hashimun min quraish shi kuma hashim kinnan daga quraishawa ne wa quraishun min al-arab su kuma quraishawa daga larabawa suke wal arabu min dhurriyyati isma'ila bin ibrahim su kuma larabawa daga zuriyar isma'il ne dan ibrahim al-khalil bada'in Allah alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam mafificin salati da aminci ya tabbata akan shi shi annabi ibrahim da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice da kenan manzon Allah shi kan waye annabi Ibrahim annabi Musa shi kan waye annabi annabi Yaqub shi kan waye a annabi Isa shi kan waye shi ba shi kan annabi Ibrahim ne shi yasa ake cewa annabi Ibrahim mi abul anbiya baban annabawa kaga kenan yahuda da suke nuna muna kabilanci suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara to duk kakan mu guda ne hada gane da kyau shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam jami'an annabi ibrahim shine ma'aifin yaqub shine kakan yaqub yaqub shi kuma gare shi ne ake danganta yahudawa shine kakan yahudawa walahu min al-umri 63 sana kuma zan Allah ya rayu shekara 63 a duniya minha 40 qabla an-nubuwa daga cikin wannan shekarun ya yi shekara arba'in kamin annabta shekara arba'in kamin ya zamanto annabi wa salasun wa ishiruna nabiyyan rasula su kuma shekara ashirin da uku ya yi su yana annabi kuma ɗan aike an ce nabiyyan rasula ne domin akwai wanda annabi ne ba manzo ba ne kullu rasulin nabi wa laisa kullu nabiyyin rasul dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkanin annabi ba ne manzo wa zai ba misalin annabi wanda shi annabi ne ba manzo ba a annabi na ce a idris ta da kuma misalin wani a zarkifil annabi idris akwai tantama dangane da kasancewarsa rasul ne ko kuma nabi ne kawai ga wanda babu tantama a kan shi annabi zakariya annabi zakariya da annabi adam shi ma ba rasul bane ana gane da kyau ko domin shi shine asalin ma asalin musulunci abinda ake ce ma rasul shine wanda an turo sa da sabon shari'a kuma an umurce sa da ya tashi ya gargadi mutane ya yaƙe su don kira su zuwa ga wannan kuma fiyanci ana turo su ne a lokacin da babu musulunci su kuma annaba mafi yawanci akwai musulunci ne amma sai dai ya me ya lalace ana gane da ke ko wannan shine kenan walahu min al-umri nubbi bi iqra an ba manzon Allah annabci da iqra wa ursila bil muddassir an turo sa a matsayin manzo da al-muddassir me ake nufi da an mishi annabta ya sa dalilin annabta sa shine iqra don mala'ika jibril ya me ya zo masa don me yasa aka ce ikra ita ce dalilin annabtarsa domin a cikin ikra kun shi inda aka ce manzo Allah ya tashi wa'azi a ba a ce manzo Allah ya wa'azi a ciki amma muddassir fa qum fa anzir kun gani shine bambancin me annabi da me da manzo wannan shine kenan shi yasa malamai suke cewa sura ta farko da aka sabkar alqur'ani ita ce muddassir aya kuma ta farko da aka sauko alqur'ani ita ce me ita ce ikra kenan suna bambantawa tsakanin farko sura da kuma mi da farkon aya ana gane da kyau sura wadda ta kasance ta karshe a wajen sabkaha sura eh yawa izaja ita ce sura ta karshe aya fa aha akwai magana shi akwai magana akwai malamin da suke ce al-yawma akmaltu lakum dinakum akwai malamin da suke wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah amma mafi inganci shine al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce aya ta karshe ta sabka dangane da hukunce hukunce ita kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce aya ta karshe gaba daya ni ke cewa idan kana so ka ga magana ta karshe da Allah ya ma ɗan adam ka karanta fadin sa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wannan ayar ku ba abin da ke wa'azi ku ji tsoron ranar da a cikinta za ku koma wajen wa wajen Allah maɗaukacin sarki sun matu wafa kullu nafsun ma kasa bata hun layu zulamun sannan a saka ma kowanne rai da abin da ya aikata ba tare da an zalunce sa Allah ka ba mu iko aikata alkhairi wa baladuhu makka garinsa shine makka wa hajara ila madina amma kuma ya yi hijira zuwa madina ba'athahu Allahu bin nazarati an shirki Allah ya turo sa dan ya ja kunnuwan mutane game da shirka ويدعو إلى التوحيد كما يكرا زواك كأيت الله والدليل قوله تعالى دليل شين فأن الله مدوكك يا أيها المدثر يا كي نللبه شين المدثر قم فأنزر tashi kai gargadi abin da yasa ake ce masa na lullube dan lokacin da ga mala'ika jibril ya ji tsoro sai ya zo wajen khadija yana dasiruni dasiruni alulube ne alulube ne in bar ganin wannan abin wa rabbaka fakabbir kina kun fa'alzir tashi kai gargadi ma'ana tashi kai wa'azi wannan shine ma'anan annabtan nasa manzancin nasa wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama sa wa thiyabaka fatahhir kuma kayanka ka tsarkake su war rujza fahjur kuma gumaka ka kaurace musu su ne arrujis wala tamnun tastakfir kuma kada ka bada don saboda a baka da yawa wannan shine yake suna wala tamnun tastakbir in zaka bada ka bada dan wa dan Allah wannan aya tana shiga a cikin abubuwa masu yawa wali rabbika fasbir kuma game da ubangijin ka sai kai hakuri ma'ana kiran da zaka yi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai kai me sai kai hakuri dan sai an ga abin da ba a so malai yace wa ma'ana qum fa anzir ma'anan qum fa anzir ayyunzir kenan nan tarjama ayoyin ne yanzu ga fassarar ayoyin tafsirin ayoyin wa ma'ana qum fa anzir ma'anan qum fa anzir ayyunziru an shirki ma'ana ay ya tashi ya ja kunnuwan mutane game da shirka wa yad'u ila tauhidi kuma ya kira zuwa ga tauhidi wa rabbaka fakabbir shi kuma ma'anansa ay azimhu bit tauhid kai girmama ubangijinka da tauhidi wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka an shirk ka tsarkake ayyukanka daga shirka kenan da aka ce siyabaka anan kinaya ce anil a'mal ana gane da kyau kenan ayyukanka ka tsarkake su daga shirka warrujiz da fahjur arrujiz al-asnam sune gumaka wa hajruha tarkuha kaurace musu kuma shine barin su wal bara'atu minha wa ahliha da kuma yin hannu riga da su da kuma abotan su ma'ana yin baran-baran da shirka da kuma masu shirka akhadha ala hadha ashra sinina yad'u ila at-tauhid yayi shekara goma yana kiran mutane zuwa ga tauhidi wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama bayan shekara goma sai aka tahi da shi zuwa sama wa furidat alaihi salawatul khams aka fallanta masa salloli guda biyar wa salla fi makkata salasa sinina yayi salla a makka shekara guda uku wa ba'daha bayan wannan umira bil hijrati an umurce sa da yin hijira ila madina zuwa madina wal hijratu abunda kuma ake ce ma hijira al intiqalu min baladi shirk shine ciratuwa hita daga gari na shirka ila baladil islam zuwa ga gari wanda yake na musulunci wal hijratu ita kuma hijira faridatun ala hadhihi al umma farilla ce ga wannan al umma min baladil shirki ila baladil islam daga gari na shirka zuwa ga gari na musulunci وهي باقية كما هجرة تبتتات إلى أن تقوم الساعة حزوة تاشر القيامة والدليل قوله تعالى دليل كما فإن الله مرؤكك إن الذين توفاهم الملائكة للي وإن ملائكو سك رسكيسو ظالمي أنفسهم معنا سك زوتوك رايو كنسو ظالمي أنفسهم سنا ما سزالون تركاوننسو قالوا سيسجمس فيما كنتم إنا كسنتي abinda ake ne suna masu zaluntar kayan su ma'ana suna wanda ba su bi Allah ba domin mutum bai bi Allah ba kamar ya zalunci kansa ne suka ce fi makuntu ina ku kasance ma'ana ina ku kasance alhali mutane na bautar Allah a ban kasa ku ku yi ba qalu sai su ce kunna mustad'afina fil ard mun kasance masu rauni akan kasa ma'ana muna so mu yi ibadar an hana mu ibadar ne shi yasa ba mu samu muka yi ba qalu sai Allah ya ce musu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'a shin kasar Allah bata kasance yalwatatta ba fatuhajiru fiha sai ku hijira a cikin ta ai Hausa suka ce gari da yawa ai bai cin kansa in bai ci a garin ku bai ya je garin su wane ci kenan in an hana ka anan sai ka je wani wuri kai kenan shine abin da mala'iku za su ce musu wannan shi ake cewa al-istifhamu at-tawbihi wal inkari tambaya ce ta me yake da suna inkari da kuma nuna munin abin da suka yi ma'ana ba su da wani uzuri shin kasar Allah ba ta kasance tana da faɗi ba ba amsa bace ake so su bada fa ulaika ma'awahum jahannam to wa'annan makomar su ita ce jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta yi muni in ta kasance ta jahannama illa almustad'afina min ar-rijal sai dai masu rauni na daga mazaje wan nisa'i da mataye wal wildan da ƴaƴa ma'ana da yara ƙanana la yastati'una hilatan wanda ba su da wata dubara da za su iya na su bar gari don su samu bautar Allah wala yahtaduna sabila kun bu san hanya ba ku sun ki za su tahiya fa ulaika asallahu an ya'fu anhum to wa'annan tabbata Allah zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan ghafura kuma Allah ya kasance mai afuwa ne mai gafara ma'ana dangane da yin hijira masu rauni daga maza da mata da yara ƙanana Allah yana musu uzuri misali yara yaro ne yana so yayi ibada an hana masa kun bai san yadda zai yi ba ya bar wurin da ake hana masa ibada to wannan yana da uzuri mace ce wadda tana so ta musulunta ko kuma ta musulunta amma iyayenta sun hana mata shi ta koyi musulunci tana nan dai haka nan take ta rayuwarta da ita ne ta san musulma ce amma bata ma san wani sallah bata ma san ya ake kaza ba duka wannan Allah yana mi yana ba su uzuri dan su samu damar tahiya ina ba inda za a koya musu addini irin wannan ana samun shi sosai musamman a kasashen turai ko wani malami da yake ba da labarin a wata mata ce ta musulunta a ƙauye daga cikin ƙauyukan amurka a amurka ma akwai ƙauye ana gane da kyau daga azami jar ne kawai ke da ƙauye ita a ƙauye take a ƙauyen kun babu musulmi ko guda kawai sai balaguro tahiya ta kama ta kawai sai ta je birni daga cikin biranen amurka tana neman ina ne ke da santar na musulmai aka nuna mata malami shi da kanshi ke ba da labari daga cikin malaman na na kasar iran sai ya tambaye ta dama su ka'ida su in mutum ya zo zai musulunta sai an tambaye shi me yasa za ka musulunta tilas ta kai ko a kare za ka yi ya aka yi gane musulunci yanzu da ta zo ta ce to ya ta zo ne tana son a nuna mata hanyar gaskiya a nuna miki hanyar gaskiya kamar aka hanyar gaskiya ta ce a ita abinda take a kai ne tana jin ba gaskiya ba ne tana jin abun nan da take bauta ma ba shi bane cancanta a bauta ma kuma ta ji labarin waɗanda suke sun sha bamban da su su ne ana ce musu musulmai shi yasa ta zo tana tambayar su waye musulmai to shine sai ya fara mata bayanin ga yanda musulunci yake kaza da kaza a wannan lokacin yarinya ta karbi musulunci da ta karbi musulunci aka tura ta koma gida duk bayan ta koma gida iyayen nata suka hana mata ta ƙara komowa don saboda ta ɗauki karatu to da ƙarshe da ta matsa musu sai ta zo da uwar uwar tarakota yanzu da uwar tarakota ta zo a cikin hijabin ita uwar dai tana yadda take sai aka sai da ta zo sai ta ce ga tanan dai yarinya ga ta matsa muna don ta hi ƙarfinmu ne muka kawo ta ga tanan ta ce a kostambul take so ta shesa na rakota don saboda kada ta ke komawa bayan yarinya ta yi tambayi irin abin da ya kamata ta yi da sauransu wanda ba ta sani ba a koya mata kamin su ta sai matar ta ce to ni dai da farko dai ina muku godiya ina muku godiya amma kuma akwai wani abu da nake so a ja kunnuwanta da shi na farko ina muku godiya don ɗabi'a ta game da mu iyayen da ta canza a da ba ta girmama mu yadda kasan dai ɗiyan amurka haka haka suke ma'ana yaro yana iya kai uban shi ƙara ko ko shi kara amma yanzu tana girmama mu tana muna ayyukan gida duka ma yanzu take yi da sauransu to ni matsala ta guda shine wannan ruhin jikin da take yi ma'ana matsalar ta hijabin da take sawa ita kawai shine matsalar ta amma in ba shi ba sauran al'amuran ba mi bane ba komai bane wannan shine kenan to kun ga muhallin shahid anan kun ga yanda musulunci ke tasiri wannan shi ake cewa al-fitra ma'ana shi musulunci ɗabi'a ce wadda dama asali haka Allah ya halice ne ya halice yan adam akai ku ba a turo maka da manzo ba za ka ji cewa gumki da kake bauta ma bai dace ba wannan kurwar da kake bauta ma bata mi ba bata cancanci mi ba bata cancanci bauta ba shi yasa hatta kamin a turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai su mutane da ake ce ma me yake da suna ashabul fatara ina ji ko yani istilahin nasu yake su ba sa bautar gumaka suna ganin gumaka ba su cancanta abota ma ba amma kun ba su san waye za a bauta makin ba kawar misali annabi ibrahim a farko kun gani shi ma da ya gara na ya ce a ba ita ba ce kaza ba ita ba ce sai da karshe allah ya ne allah ya nuna masa ga abin da ya kamata ya bauta ma ma'ana dai shi musulunci ɗabi'a ce wadda allah ya ɗabi'anta ya adam da ita ko kaki ko kaso wata ran sai ka gane da cewa akwai wanda ya kamata a bauta ma ba wanda da nake bauta ma ba to wannan shi ne kenan na mazan da ke hana matansu zuwa makaranta wai mazan da ke hana matansu zuwa makaranta suna shiga a cikin wannan ayar wanda za a ba uzuri an gane tambayar shi ba su shiga a ciki don saboda la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatil khaliq in dai gari akwai wanda suke iya ilmantar da ita in mijinta ya hana mata neman ilimi kuma tabbas tana bukatar ilimi to wannan lokacin ba za ta mishi biyayya ba in ta kai ga auren ya lalace sai dai ya lalace domin auren an yi shi ne don a rayar da ibada to in babu karatu ko za a rayar da ibada ba za a rayar da ita ba shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata malamai su rika gai sai kaga mafi yawanci abin da suke hudi cinta da shanta da shayarwar ta biya kuma akan mijinta to ina addini wanda shine ya hada su yanzu sai a ce da ilmantar da ita ilimi na mi ilimi na addini kuma kai ne yake dole ka koyar da ita in baka iyawa ne sai ka tura ta a makaranta wallahu ta'ala a'lam mala yace wa qawluhu ta'ala da kun fadin Allah madaukaki ya ibadi ya ku bayuna ya ibadi alladina amanu ya ku bayuna waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'atun lalle ƙasa ta yalwatatta ce fa iyaya fa'budun ni kadai ya kamata ku bota ma qala al-bagawi imam al-bagawi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa yace sababu nuzuli hadhihi al-aya dalilin sabkar wannan ayar fil muslimina akan musulmai ne alladina bi makka wanda suke a makka lam yuhajiru bu su yi hijira ba nadahumullahu bismil iman Allah ya kira su da suna na imani shi yasa yace ya ibadi alladina amanu wa dalilu ala alhijrati min as-sunnah dalili kuma na cewa hijira tana nan a sunna ma'ana a hadisi qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah la tanqati'ul hijratu hijira ba ta katsewa hatta tankati at-taubatu har sai tuba ta katse wala tankati at-taubatu tuba kuma baya katsewa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta bullo daga mahadarta kenan dai kashin duniya ko wannan kenan me yake nuna muna hijira ko da yaushe ana iya yin ta hijira kala biyu ce akwai al-hijra al-ma'nawiyya akwai al-hijra al-hissiyya hijira alhissiya ita ce mutum an hana sa addini a garinsu sai ya bar wannan garin yami ya koma ina ya koma wani gari ko kuma ya bar gari na kahurci zuwa gari na mi gari na musulunci indai har gari na musulmai ne to ba a cewa mutum ya yi hijira hijira ma'anawiya sai dai a ce hijira hissiya misali yan boko haram akwai lokacin da suka hijira daga daga maiduguri suka koma cin cikin daji da kunga wannan su hijirarsu ba irin wannan hijira ba ce domin mai dubur garin mine ne garin musulunci ne sai yasa manzo Allah lokacin da Madina ta zamanto daula a lokacin da Makka aka bude ta sai manzo Allah ya ce to daga yau babu hijira daga Makka zuwa Madina sai dai daga wani wuri zuwa wani wuri amma Makka tunda ta zamanto baladul Islam in mutun ya barta ma ba a cewa hijira sai dai a ce ya kaurace ana amma hijira dai ma'anawiyyan da hissiyan ba a ce mata haka hijira ma'anawiya shine alhajiru anil ma'asi wa ashabiha shine kaurace ma sabon sabon Allah da kuma abota sabon Allah ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almuslimu man salima almuslimuna bil lisanihi wa yadihi wal hajiru man hajara amma naha Allah anhu mafi alkhairin masu kauracewa shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana idan ka hanu daga wani laihi da kake yi na salula ko wani laihi da kake yi a zaman fada to sai a ce kayi hijira irin wanda Allah yake so idan ka kaurace ma wasu mutane dalilin sharrin su dalilin rishin alkhairin su dalilin in ka zamna da su ba abinda ake in ba sabon Allah ba to in ka kaurace musu kayi hijira idan kuma kai wannan to tabbas Allah madaukakin sarki zai mai maka da wanda yake su alkhairi kenan musifanta da hijira ma'anawiyya ma'ana kaurace ma dukkanin abin da zai iya kai ga fadawar mu a cikin sabon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki shi yasa kaurace ma salula a wani lokaci yake da alkhairi sosai musamman in ka sanda rikon salular diyan da kake so ka kauce zai saka fada a cikin sabon Allah wallahi akwai wani akwai wani saurayi da ya birge ni a waza kuma ke yake mini duk in yana tambayoyi na turo mini muna gaisa ta hanyar waza to aka jima bai mini magana ta wazab ba sai wutar ya kira ni sai muna hira sai na ce kai ai na bar ganinka ta wazab sai ya ce a'a ai malam na bar wazabkin nan ne don saboda ya ce na bar ma babbar salula ne yanzu karamar salula ke gare ni ya ce wallahi malam na ga sallan nan za ta iya sani in hwada a cikin a cikin halaka shi yasa na rabu da karamar sallah yanzu yanzu sallan dai ta da dai mai bi tutuwa ya ce malam yanzu da ita nake amfani na ce ina maka barka kuma ina fatan Allah ya dawamar da kai akan haka wallahi in dai ka san in dai ka rike sallan nan sai kai wa'annan kallakallan ana gane da kyau sai kai wannan danna dannan sai kai wannan tura turan to abin da yi maka alkhairi in dai kana so ka tsira da imaninka kuma tuban ya kasance na gaskiya to ka rabu da me ka rabu da sallah in ma baka rabu da sallah to ka bar ko na kike har zuwa lokacin da imanin ya girku to a wannan lokacin kuma sai ka hau ana gane da kyau ko wannan shine ke domin salula ba ba irin sharri da ba a ita hanyar musamman ga matasa Allah ya kare mu malai ce falamma istaqarra fil madinati amara bi baqiyati shara'i al-islam lokacin da manzon Allah ya tabbata a Madina yayi umarni da sauran shari'o'i na musulunci mithlu zakati misalin zakka wa sawmi da azumi wal hajji da hajji wal adhani da kiran sallah wa ba'daha bayan wannan kuma al'amri bil ma'arufi wannan wawun bai kamata a kawo ta ba ko kuma ba'da hakin ne shi kamata a shahi duk da aka yayi sai ya zama to wal amri bil ma'arufi da umunni da kyaukyawa wan nahyi anil munkar da hani da mummuna wa ghairi zalika min shara'i al islam da kuma wanda ba wannan ba na daga cikin shari'o'i na musulunci aka da ala hada 10 sinina manzo Allah yayi shekara goma a makka wa ba'daha tuwfiya bayan wannan sai ya rasu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqi kuma addinin sa yana wanzaje ana addinin sa yana nan a wanje bayan sa wa hada dinuhu kuma wannan shine addinin sa musulunci kenan la khaira illa dallal ummata alaihi babu wani alkhairi face manzo Allah kamin ya rasu ya nuna ma al'umma shi wala sharra illa hadzaraha minhu kuma babu wani sharri face manzon Allah ya ja kunnuwa al'umma game da shi ko akwai sharrin da kuke ganin manzon Allah bai ja kunnuwa a karshe ba a a akwai dai ba misali ko da dai ta hanyar karambani haka a a ai akwai sharrin da lokacin manzon Allah babu shi a to aha na san samariya ce ita me yake da suna shan shisha ko yawwa shan shisha da sigari ko ai zamanin manzo Allah babu sigari to manzo Allah bai shan sigari ba ai babu hadisin da yace la tashrabu sigari wala shisha ana gane da kyau ko to Allah yace wala taqtulu anfusakum ko wala tulqu bi aydikum ila tahluka wannan shine kenan ko kuma ai lokacin manzo Allah ba a zazzabe wando ba da sana'a ce ya hana zazzabe wando to Allah ya ce man tashabbaha manzo Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin suwa ke zazzabe wando ba ɗan luwadi ba kenan ka shiga daga cikin su ko ba ka yi kenan babu wani sharri face ya ja kunnuwan mu akan sa wal khairu alladhi dalla alaihi at-tauhid kun mafi girman alkhairin da ya nuna mana shine tauhidi wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu da kuma gaba ɗayan abin da Allah yake so ya yarda da shi wa sharru alladhi hazzara minhu kuma sharrin da ya ja kunnon mu daga nesa a shirku ita ce shirka wa jami'u ma ya karahu Allah da kuma dukkanin abunda Allah madaukakin sarki yake kyamarsa wa ya'bahu kuma yake yake kinsa ba asahu Allah ila nasi kaffatan Allah ya turo sa zuwa ga mutane gaba daya waftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalaini kuma Allah ya tilasta biyayya ga manzon Allah a gaba ɗayan halittu aljinni wal insi aljanni da mutane wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuma shine fadin Allah madaukakin sarki kul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya to an ce zuwa ga aljannu da mutane kuma wannan ayar bi aka ce kul ya ayyuhan nasu ba a ce kul ya ayyuhan nasu wal jinnu ba ko to kenan ya nuna ajami ba su ciki to ku rike ka'ida ce malaman usul suka ce kullu hukmin sabata fi haqqil insi fa yathbutu fi haqqil jinni tab'an illa bi dalil ikhtisas duk abin da aka ce ma mutane su yi to su ma aljannu an me an umurce su su yi abin da yasa kake jin alqur'ani mafi yawanci mutane ake ambata dan saboda su ne ake me su ne ake gani ko su wancan ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba wannan shine kenan kuma wanda ya zo da alkur'anin menene a mutum ne shi yasa aka rinja yadda jinsi na mutane akan jinsi na mi akan jinsi na aljannu amma asali ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan koda ka ji a aya an ce mutane to mi suna ciki aljannu suna ciki shi yasa anan kun gani kul ya ayyuhan nasu aka ce amma kuma aljannu su ma suna ciki wa akmala Allahu bihi ad-din da manzon Allah Allah ya kallam Allah ya kammala addini wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuma fadin Allah madaukaki al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau kam na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku musulunci ya kasance shine me shine addini shine addini a gare ku kenan da manzon Allah Allah ya cika ni'imarsa ta me ni'imarsa ta musulunci kenan tun a baya ma ana addini amma addinin bai cika sai sai wani sai wani lokaci sai lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin sauran annabawan ƙari ne ake ta yi da ragi ƙari ne ake da ragi sai lokacin manzon Allah ne ya cika addini ya cika baya bukatan ƙari yanzu in ka ƙara sai dai yami sai dai ya zube sai dai a yi baƙuwa ba riba ko na cikin ya zube kuma wanda ake zubewa shi ma wanda ake zuba kuma ba zai tsaya ba ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul muslimina wal yahudi wan nasara misalin musulmai da yahudawa da nasaru karajulin ista'ajara kauman kamar wani mutum ne da ya dau hayan mutane misali gina ce ke so a masa sai ya ɗauki magina za ku yi mini gina a cikin ini guda daga sahi zuwa marece wa'annan mutanen sun fara ginar zuwa tsakiyar rana zuwa lokacin azawar suka ce mun gaje ba za mu iya ba ya ce to ni dai alkawalin da na yi da ku shi ne sai kun mi sai kun ida sannan in biya ku muka ce to mu dai ba za mu iya ba shi ke nan sun yi asara sun tafiye su sai ya kara ɗaukan wasu su ma sun hwara sun hwara sai la'asar suka ce ka a gaskiya ba mu iyawa wanda su a asarar rugo wannan shi ne kenan ta leko ta koma da yanzu tsakanin la'asar zuwa magariba aikin ga abu ne mai sauki su ma da la'asar ta suka ce suka ce ba su iyawa sai ya gayyato wasu su kuma suka zo suka kammala aikin gaba ɗai sai manzon Allah ya ce na harko su ne yahudawa su higowa wahala ko na biyu su ne mi su ne nasaru su kuma su ne yan asara su kuma na uku su ne mi su ne musulman in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan me yake nuna muna musulmai su ne suka cika mi suka cika addini mana da su ne Allah maɗaukakin sarki ya cika mai ya cika addini babu wanda kake ganin suna bin Allah sau da ƙafa kamar wa kawar musulmai amma duk sauran nasu sun fanɗare a nan manzo Allah yana nuhin lokacin da ya zo da ya zo akwai yahudawa wanda suka ƙibinsa to shine ake nuhin sun yi asara amma yahudawan da suke kamin zakuwar manzo Allah sun imani da annabi musa su wannan me ba sa ciki kenan daga zakko manzo Allah ne ake nihi duk ba yahudan da bai imani da manzo Allah ba to kawai misalin wancan ne misalin na farko da aka bada duk ba nasaran da bai imani da manzo Allah ba kawai me kawai nabiyun ne amma wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan su sun cika sun zamanto musulmai addinin su ya cika malai ce wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam dalili akan mutuwan manzon Allah qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki innaka mayyitun lalle kai zaka mutu wa innahum mayyituna kuma lalle su ma za su mutu thumma innakum sannan lalle ku yawmal qiyamati ranar alqiyama inda rabbikum tahtasimuna zuwa ga ubangijinku za a raba muku gaddama shine ma'anan tahtasimuna ay yuqsamu lakum wan nasu idza matu yub'asuna mutane kuma idan suka mutu za a tayar da su wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki minha khalaqnakum daga gare ta muka halicce ku ita wa ƙasa wa fiha nu'idukum kuma a cikin ta zamu mi mayar da ku ai muku kabari wa minha nukhrijukum kuma daga cikin ƙasar zamu fitar da ku taratan ukhra wani karo na daban shi yasa wani mai hikima yake cewa nahnu turabu ila turabin narji'u wa hunaka nahsulu ma wa hunaka nahsulu tahtahu ma nazra'u yace mu kasa ne a cikin kasa zamu ko zamu koma kuma a cikin da za a hutar da mu kuma a cikin kasan nan za mu riski abin da ne muka aikata shi ne nahnu turabu ila turabin narji'u wa hunaka nahsudu tahtahu ma nazra'u Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi wa qawluhu ta'ala fadin kuma Allah madaukaki da kuma fadin Allah madaukaki wallahu anbatakum min al-ardi nabata kuma Allah ne ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa thumma yu'idukum fiha sannan zai mayar da ku a cikin ta ita ƙasar wa yukhrijukum ikhraja kuma ya hidar da ku hitarwa wa ba'da al-ba'si muhasabuna kun mutane bayan an tayar da su daga kabari za a musu hisabi wa majziyuna bi a'malihim kuma za a saka musu da ayyukansu wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukakin sarki liyajzi Allahu liyajzi alladhina ahsanu bima amilu ma'ana liyajzi alladhina asa'u bima amilu Allah zai tayar da mutane daga kabari ne dan ya saka ma waɗanda suka munanta da abun da suka aikata wa yajziyal ladina ahsanu bil husna su kuma wanda suka kyautata ya saka musu da kyautatawa ita ce me ita ce me aljanna kun ga su wayanta ba ma ga yi sakamakon nasu ba ana gane da kyau ko dan an san ba ma alkhairi bane ya saka ma wanda suka munanta da abin da suka aikata su kuma wanda suka kyautata ya saka musu da kyaukyawa ana gane da kyau ko al-muzalla yace malam yace wa man kazzaba bil ba'si kafara a wani bugu gaba daya kawo ayar to ku je mu je na Allah ne abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa a shi sai yawa da ya jiyar ladina amanu da ya jiyar ladina a sa'obi ma'amilu don ya saka ma wa'inda suka aikata mummuna da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma ya saka ma wanda suka kyautata da abin da suka kyautata gadan gadan tuwaffa an-nufusu ma kasabat wa yahsudu az-zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u wannan baiti ina yau mai mai tasar ina jin dadin sa a gobe ba gobe litinin ba za a saka ma kowa da abin da ya aikata in ya kyautata zai ga kyaukyawa in ya munanta zai ga mummuna wa man kazzaba bil ba'thi kafara duk wanda ya karyata da cewa in an mutu za a tashi to ya kahurta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukakin sarki za'ama alladhina kafaru allan yub'asu wanda suka kahurta sun riye cewa ba za a tayar da su bayan sun mutu kul bala kace ƙarya suke wa rabbi na rantse da ubangiji na latub'asunna tabbas sai an tayar da ku tabbas sai an tayar da su tabbas sai an tayar da ku sun malatu nabba'un na bima amiltum sannan a baku labarin abin da kuka aikata wa dalika ala Allah yasir kuma wannan ga Allah abu ne mai sauki a hudubar da muka yi a wannan satin shine daga cikin wa'azin da ke cikin kwana shine idan ka kwanta ka tashi sai ka tuna da cewa ha wanda ya ɗauki ranka lokacin da ka kwanta domin ai kwana ba in kaso ba in kaso bane kake ko domin kaso ne kake sa kowane lokaci sai ka yi shi sai Allah ya zuwa kwanta ko ba haka ba yanzu akwai wanda ya rumtsa idanun awa guda kwana ba zai dauke shi ba Allah bai so yami ba bai so ya rumtsa ba akwai wanda suke yin kwana uku ba su yi kwana ba kai wallahi ba a jima ba akwai wani dan uwa da ya kira da manta ne ban kawo wannan labarin ba a cikin hudu ba yanzu haka vocal kin shi yana nan a wuri na shekarar shi biyu yace baya kwana yanzu tashin hankalinsa shine yace kuma daidai gwargwado mutum ne mai dan wadata amma maganin da za a yi masa wadatar tashi ba ta iya ta ɗauki nauyin maganin da za a masa yanzu shi ne ya ce malar idan da manyan mutane wanda kuka sani a kama muna don saboda mu samu a walwale muna wannan matsalar wannan shi na san shi har gayyata mu mai mutum ne kuma mutumin kirki ne allah ya jarabce sa dai ne don shekarar da ta wuce a bara ya gayyace mu difai yake da zama ya gayyace mu da meke da suna yaran shi suka haddace alkur'ani mai girma da yake yana babban makaranta ya gayyace mu a wajen walima ta yayi ɗaliban Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wannan damuwar babu wanda ya san babu wanda ya san ni'ima girman ni'ima ta kwana sai wanda ya rasa ta ko wa arsala Allah jami'ar rusuli kuma Allah ya turo gaba ɗayan manzanni mubashirina wa munzirina domin su yi gargadi kuma su yi bishara wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki rusulan wasu manzanni ne mubashirina wa munzirina masu bishara kuma masu gargadi li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul dan saboda kada mutane su kasance suna da wata hujja da za su ba Allah ma'ana suna da wani hanzari da za su ba Allah bayan ya turo musu da manzanni kenan babu wani hanzari da zaka ba Allah zan ka ce ya Allah ai ban san kai kamata abota wa kun ban san ya kamata ai kaza sai Allah ce ban turo muku da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a ai Allah ba mu yi zamani mu ɗan dai milvin sanki ne to ku haɗu da su dan maliki ba ku haɗu da su abdul maliki ba an suna gaya muku bi Allah ha ga yadda kamata ku yi sallah to ai al'ulama'u warasatul anbiya'u at-tullabu warasatul anbiya'u dalibai ai magana annaba ne ko to wannan shine kenan laraba suke cewa akwai wani mahadisi a me yake da suna kauli ne na malamai suke cewa man alima hujjatan ala man lam ya'lam wanda ya sani to hujja ce akan wanda bai sani ba ma'ana babu kana aka faɗi magana to shi wannan yana na aka faɗe ta ya gaya maka to yanzu da kai da shi ɗaya kuke duk kun sani ko ku sani ba kenan babu uzuri ko shine ma'anan man alima hujjatan ala man la ala man la ya'lam ay man sami'a hujjatan ala man lam yasma wa awwaluhum nuh alayhi salam farkon annaba kuma shine annabi nuh wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam na ƙarshen su kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga ba a kawo Adam ba dan saboda shine asalin me shine asalin ɗan Adam ke yana ke sa shi ba a sa shi daga cikin manzanni dan saboda shi asali shine shine yake da suna shine wanda wanda ya zo da shine wanda ya zo da musulunci sai aka sai a faro daga annabi nuh alaihi salatu wassalam domin shi ne farkon manzanni shi ne farkon ar-rusul bayan annabi adam ya rasu an yi shekaru sai addini ya lalace aka koma hoton gumaka sai allah ya turo da wani annabi nuh alaihi salatu wassalam malam yace wa dalilu ala anna awwalahum nuh dalilin da yake nuna farkon annabawa manzanni shine nuhu qauluhu ta'ala fadin allah madaukaki inna auhayna ilaika lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuh kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh wan nabiyina min ba'dihi da annabawa bayan sa wa kullu ummatin ba'atha Allah ilaihima rasulan ko ilaiha kuskure kuma kowace al'umma Allah ya turo mata da dan aiki min nuhin ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga annabi nuh zuwa ga annabi muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahda kuma wannan annabawan ba abin da suke illa umurtar su da bautan Allah shi kadai wayanhahum an ibadati tagut kuma wannan annabin da za a turma al'umma yana halin su akan bautar dagutu zamu ga me ake ce ma dagutu da kaji sunan ma ba dadi ko dagutu wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kuma hakika mun turo a cikin kowace al'umma dan aiki an ya'budullaha ba abin da yake ce musu ku bauta ma Allah washtanibu taghuta kuma ku kafirce ku nisanta ku nisanta kanku daga dagutu waftaradallahu ala jami'i al'ibadi al-kufra bitaghut kuma Allah ya dora ya farlanta a gaba ɗayan halittu kafirce ma dagutu wal imana billah da kuma imani da Allah maɗaukakin sarki qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa yace at-taghutu abinda ake ce ma taghutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu shine wanda ta hanyar sa bawa ya ketare iyakar da Allah ya shinhida masa min ma'budin na daga abun bauta aw matbu'in ko abun bi aw muta'in ko kuma abin da ake ma biyayya a takaice dai dagutu shine dukkanin abin da ake bauta ma ba mi ba ba Allah ba shine ake cewa dagutu kullu ma yu'badu min dunillahi yusamma tagut ba sai bauta irin wanda kuka sani ba a hatta idan dai har mutum za ka yi masa biyayya a cikin abin da Allah ya haramta maka to wannan mutumin ya zamanto mai a gare ka ya zamanto ɗagutu a gare ka wannan shi ne kenan shi yasa 'yan boko haram lokacin da suka hito suke ce ma suke ce ma gwamnati ne ɗagutu a don saboda akwai abin da suke umurtan mutane wanda ba mi ba wanda ba shari'a ba eh haka ne in dai tabbas sun umurta kuma an yi sai wa in an yi to a lokacin suke dagoto amma addini ya umurce mu yi ma shugabanni biyayya a cikin abin da yake mi ba mi ba ba sabon Allah to su matsalar yan boko haram da suka yi ma gwamnati kudin goro shine su sun jahilci menene aka ce a cikinsa ba za a musu biyayya ba su sun aza duk abin da gwamnati ta umurta in dai ba Allah ya ce ai ba manzo Allah ya ce ba za a yi musu biyayya ba yanzu misali su a ganin su hatta sa kask an san kask ko hatta sa kask su a ganin su an an umurce su da abin da Allah bai umurta ba kenan haramun ne ana ganin da ke ko hatta sa sancir in ka shiga mota ka sa sancir suna ganin da aka ci da sa musu menene haramun ne an an halatta musu abin da Allah bai yi ba bai halatta musu ba to kun ga wannan jahilci ya jayo haka abinda gwamnati ta umurta kala biyu ne imma ya kasance abinda ta umurta dama Allah ya yi umarni da ya hako mu ce kala uku ma ne abinda ta umurta dama Allah ya yi umarni da mi da yinsa to wannan dole ne mu yi ta umurci wani abu wanda Allah bai ce ai ba kun bai ce a bari ba wannan shi ake ce ma mu ba to shi ma a wannan lokacin dole ne mu yi amma ta umurci abinda ya saba ma abinda Allah ya umurta ko kuma abinda ta umurta kin sabon Allah ne to a wani lokacin haramun ne ai musu me ai musu biyayya a cikin wannan amma za a bi hanya mafi dacewa dan saboda aga an tsira targami daga wannan abu wannan shine kenan yanzu yanzu sa hulla sa hular kwano da Allah ya saba ma addini asali ma yana daga cikin rigakafi ko wannan shine kariya ne kuma manzo Allah ya umurce mu da kula da lahiyar mu na wannan shine duka ba abin da yake ja wannan in ba jahilci ba duka shi da ma abubuwa guda biyu in suka hadu a cikin mutum to ba karamin sharri bane shine hubbud dini wal jahl son addini da jahilci in ya hadu a cikin mutum to ba karamin masifa bane ana gane da kyau ko mutum ya kasance na kishin addini amma kun baya karatu to ba abin da ya kai shi banna sai na biyu shine wanda yana da ilimi amma kuma ga son duniya to shi kuma wannan komai yana iya fararwa ma'ana shi wancan bangaren malumai kenan shi kuma wannan bangaren jahilai kenan to wanda ya hadari shine wancan ga son addini amma kuma babu me babu karatu to irin wannan shi zai kai ga mutum ya ta ganin kowa kahuri ne ya ta kahurta mutane ko kuma ya kyarkyara ma kanshi abinda Allah bai mi ba bai kyarkyara mishi ba sai kasance wahala kawai yake a cikin ibada a takaice dai uwa masu girma hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyau duk rayuwar da babu ilimi babu neman ilimin addini a cikin ta wallahi mummunan rayuwa ce baka da bambanci da dabba kai kawai dai ka ci ka sha ka nemi abin da ka ji a ce a sha a kwanta a sha kiɗa abi ‘yan mata shi kenan shi ne rayuwar to ba ka da bambanci da dabba ba ka da bambanci da bunsuru ya je ya yi kiwo ya yi kiwo ya zo ya bunsura ya bunsura ya ma ya yi barbara ya wuce shi kenan ba ruwan shi da Allah ya ce annabi ya ce ba ku da bambanci shi sa Allah ya ce ma kahurai inhum illa kal an'ami bal hum adall su kamar dabbobi suke kai sun ma dabbobi bacewa domin su Allah ya ba su hankali ba su yi aiki da mi ba da su kuma dabbobin ba su da ma hankali ne har yanzu kuma yake cewa ya kuluna wa ya tamatta'una kama ta'kulul an'amu wallahu masu wallahu haka suka rayu suna ci kaman dabbobi kawai ana ci dai ba ruwansu wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon bin abin da ka umurce mu da nisantar abin da ka hana mu da dawoma akan tafarki da neman ilimi me zai rage maka a ce a cikin ini ka hudda awa daya cikin yayawa awa daya da rabi na ka zo ka nemi ilimi wai in ma kullum ne a ce kullum 24 da gare ka ka hudda inar 30 minutes na ka zo ka nemi ilimi don Allah mai zai rage maka inar 30 minutes kinnan a lokaci guda kana iya share shi akan salula ko akan tele ka ƙare kallon telen ko kallon sallar ka tashi da yanzu ciwon kai ko kuma ka ƙare ma ba mai ga ana gane da kyau wannan shi ne kenan sai haushi ka haura kallon wani abu mai ga ta ƙare yanzu sai haushi ko ka haura kallon wata shiri ta kai wurin daɗi kuma an je sai wani sati sai haushi ba amfani malam ya ce wa tawazitu kathiratun dagutai da yawa ne wa ru'usuhum khamsatun kuma mafi girman su guda biyar ne iblisu la'anahullah iblisu asma'uhu dallat ala awsafihi tabban lidil asma'i wal awsafi ana gane da kyau ko da kashi sunan ma kasan ba alkai iblisu to ko a larabci dama iblisu shine shine ma'anan shedani kangararre wanda ba wata hutsara ko hausa ma kaji hutsararre to shine iblisu to shine ma ma da yake la'anahu Allah Allah ya la'ance sa wa man ubida da kuma wanda aka bauta ma wa huwa radin alhali ya yadda ya yadda ana bauta mishi ana mishi sujada ana ma abinda ake ma Allah kuma ya yadda wa man da annasa ila ibadati nafsi da kuma wanda ya kira mutane zuwa ga su bauta mishi ko da ba bauta ta gaba ɗaya ba ta wani abu wanda Allah ɗaya ake bashi kawai misali wanda zai rika yadda a zo ana rika mishi sujada wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaib da kuma wanda ya ikirarin wani abu na ilimin gaibi ma'ana yace ya san wani abu na gaibi kawai misalin me a gobe da nisa ko yawwa misalin masu gobe da nisa ko kuma 'yan bugun kasa ko za suka ce karyar kasa wai dan duba ya dubo ranar mutuwarsa ya karya da ke yi ba ya buga kasa ya buga kasa sai kasa tun na mishi nan da kwana uku za ka mutu ce wallahi kasa karya yake yi shi ne ba nan karyar kasa wai dan duba ya gano ranar mutuwarsa yana a nan da ya yarda ba ko amma ya iya dubawa wani yarda nan da wata guda asara kaza tana tinkarar ka amma ya akan shi da bai yadda ba wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu da wanda ya hukunci da abinda Allah Allah bai saukar ba wa dalilu da wanda ya hukunci da abinda ba shi Allah ya saukar ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki la ikraha fi din babu ci da sa'addini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb kuma hakika ar-rushd shari'a ta bayyana akan bata ma'ana shari'a ta bayyana karara bata ta bayyana karara domin shi yasa manzo shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa hadainahu najdain ana gane da ko kun bayan wannan a cikin suratul duha wa shamsi wa duhaha qad aflaha kamin wannan aya والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها da Allah ya halicci mutum fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ya nuna masa ga abinda in yayi ya ji tsoron Allah ga abinda in ya kawo ya kahurce ma Allah kun ga ashe Allah ya yi adalci babu abinda duk wanda kaga Allah ya ma azaba to wallahi Allah bai zalunce sa ba domin da ma ya nuna maka in kai ho wannan abun ga inda zaka in kai ho wannan gami ga abinda zaka shi ne ma'anar ƙatta bayyana rushdu min alghai bayyana ta shari'a ta bayyana akan bata faman yakfuru bi taghuti da haka duk wanda ya kafurce ma taghutu duk wani abu da ake bauta ba Allah ba wa yu'min billahi kuma yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa to haƙiƙa yayi riko da igiya mai kwari an san igiya ko wa bai san igiya ba kowa ya san igiya kun san akwai hausawa ne wanda bai san igiya ba dama hausa suka ce duk wanda ya ce bai san igiya ba to uwarsa ce ba ta fada rijiya ba kenan shi sa kowa ya san igiya ko wanda shi ne kenan domin tsohuwa ta fada rijiya ai kasan dole kasan igiya ko inda dai ba shiga za ka hido ta ba igiya ce za a zura ta da abin ga to an siffanta malai ce wa hada ma'ana la ilaha illallah wannan shine ma'anar la ilaha illallah kenan nan an siffanta la ilaha illa da me da igiya wanda ita take tseratar da mutum daga me daga halaka ana gane da kyau shine ma'anar wannan la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ya siffanta da abubuwa da yawa daga ciki Allah ya siffanta la ilaha illallah da itanya mai ƴaƴa masu dadin ci ana gane da kyau daga ciki Allah ya siffanta la ilaha illallah da haske haske maganin duhu ko wannan shine kenan wa fil hadisi yazo a hadisi ra'sul amri islam kan al'amari shine musulunci wa umuruhu salat ginshikin me yake da suna ginshikinsa shine sallah wa zirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah tozansa kuma shine jihadi a cikin hanyar Allah madaukakin sarki idan aka ce jihadi kuma kalima ce mai fadi hatta yanzu abun nan da muke menene jihadi kai malamai suka ce ma a yanzu la jihada afdala min ta'limin nas babu jihadin da yake ilmantar da mutane domin yanzu mutane sun san da musulunci shine gaskiya to matsalar ya ne takamamman ya ne asalin musuluncin yake shine musulmi ba musu sani ba shi yasa babu jihadin da ya kai mai ya kai yada ilimi kuma kowa zai iya yi a salularka kana da whatsapp kana gurup gurup kaga wani wa'azi ka rika doka kana turawa akwai wanda ne sani dan uwan mu Allah ya saka masa da alkhairi wallahi aikin sa kenan in ya tashi da sahi an kare sallar asuba da kaga ya bude whatsapp ba wai ya shiga ya maida manga mai saji bane ya ga labarun duniya ya ga ya shiga doce bil a wa'azi ne zai tura video uku hudu biyar kaga ya tura duk gurbin da yake cikin sai ya tura sa wanda nake muku zance kuma yana nan na yayin shekara nawa yana wannan aikin har yanzu kun bai bar wannan aikin ba ba wanda ya san malam kaza ne amma kuma dalilin sa mutane da sun san me sun san abubuwa da yawa kenan ba karamin alkhairi ba salula kana iya kai ayyukan alkhairi mai da yawa ga ita kana aika da zance malami kaza duk in ka je an sako wa'azin sa ka rika dora kana turawa akwai matasa masu kokari irin wannan to kai ma ka kasance a me yake da suna ma'adani na alkhairi ma'ana wanda alkhairi yake hitowa yake hitowa ta hanyar ka anan muka zo karshen usulus salasa ko idan kuka lura wannan shine asali na nawa na uku me asalin na uku shine sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da mataki guda uku mataki na farko shine ma qabla al-bi'tha ana gane da ku kamin a turo sa a matsayin a matsayin annabi na biyu kuma ma ba'da al-bi'tha wa hayatuhu fi makka bayan ya zamanto annabi da rayuwarsa a ina a makka ko kuma ce ma ba'da al-bi'sa wa ma ba'da al-hijra haka yake ma qabla al-bi'sa ma ba'da al-bi'sa wa ma ba'da al-hijra rayuwar manzo Allah kamin a turo sa a matsayin me manzo rayuwarsa ta gudana ne akan kaurace ma masu bautar gumaka da kuma ƙoƙarin mu'amalantar mutane da mu'amala mai kyau rayuwarsa ta bayan ya zamanto annabi farkon abin da ya fara kiran mutane zuwa gare sa menene tauhidi shekara nawa yana kiran mutane tauhidi zalla kamar yadda magani shekara goma shekara goma kawai kiran mutane kawai ke yi a bar bauta ma gumaka a bauta ma wa a bauta ma Allah ba wanda ya cancanta a bauta ma in ba wa ba in ba wannan kawai ne ba ake so su babu sallah ba azumi ba zakka kawai dai ka zo ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah gumaka kayi watsi da su a zuciyarka waye kamata a bauta ma shine Allah shekara goma wannan kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yake nuna mana muhimmancin me muhimmancin me tauhidi shekara 23 na musulunci na rayuwar manzan Allah goma akan me aka yi ta akan tauhidi kina wannan nuna mana kusan ɗaya cikin ukun musulunci menene tauhidi ya ma wuce haka shi yasa ko alkur'ani in ka duba in ka raba sa gida uku ɗaya bayanin zallar tauhidi ne shine al-imamu ibn al-arabi yake cewa ulumul qur'ani thalathatun تذكير وأحكام وتوحيد توحيد وتذكير وأحكام توحيدي da tunatarwa shi kuma abin da ya shahi kissoshin mutanen da suka gabata da kuma tunatarwa akan wuta da aljanna wa ahkamun shi kuma abin da shi hukunce hukuncen sallah azumi zakka gado da abin da ya kama da haka wannan shine kenan wannan yana muna tasirin tauhidi da kuma yadda yake shine mafi girman abu a me yake da suna a musulunci shi shi rayuwar manzon Allah ta biyu ita ce rayuwarsa a ina bayan ya hijira ita kuma a lokacin nan ne aka fallanta mafi yawancin ibadu domin sallah ita kadai ce aka fallanta tun manzon Allah na ina na makka wannan yake nuna mana ashe sallah bayan tauhidi ita ce mafi girman me mafi girman al'amari mafi girman al'amari kenan bayan wannan sai aka fallanta sauran ibadu a takaice wa masu girma wannan yana nuna muna mafi girman abin da ya kamata mu kula da shi a addinin mu shine alakar tauhidin mu da Allah madaukakin sarki a na'am usulul salasa ya zo ƙarshe a taba na gaba ko a tsaya haka sai a san za a tashi a farko ko ina tsammani haka yi dacewa tunda shi ma wannan duka cikin tauhidin ne kuma alqawaidul arba suna da muhimmanci sosai inda zamu zo a ƙarshe mu takaita su ma bayanin su to yanzu mu je tambayoyi kafin mu mu tsaida kenan dama na ce muku sati uku zamu yi da usulul salasa ko ba kowa ke da wannan alkawa'idul arba'akin ba ina wanda bai da shi kokari ya samu irin wannan ko kuma duk wanda ba su da su rubuta sunansu duk wanda ba su da irin wannan laili ka ɗauki sunayensu sati mai zuwa sai a kawo musu shi na alaikum salam na eh
sai na shi kwanaki na kowar wanda ke jami'an girma mutum da Allah sallallahu alaihi wasallam ba su misali a wajen wasu ayar wanda kan raka mata ya amfani da tun da gata ne shi a Qur'ani an ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam lalle sai mu shi jami'an girma manzo Allah bai dace a ce annabi ya mutu ba eh sai ya bani wata kalma ce sai a ce harna
na
sai a ce Qur'ani fa tu yayi wafati to kaji wafati to shi ne ban gani jazakumullahu khairan Wa- wafati Hausa ne ko ne mu a Hausa ne ake cewa mutuwa a mutuwar dai ne Ah? ya mutu ya rasu ana gane da ke ko shi asali wafati larabcin shi ne tsantsabar larabci ba ma larabcin da aka kun san kalmomi akwai kalmar da take larabcin ne aka gai yanda yake akwai kalmar da a hausa sun aro ta daga larabci tun shekaru aro aro ana gane da kyau sai ta zama to ba hausa ita ma kalmar kawon mutuwa ana gane da kyau ko akwai dan larabci kaɗan ciki amma kalma ce ta hausa kuma shi sau da yawa a koda yaushe mu rika ma juna adalci manzo Allah da kansa mai ce innamal a'malu binniyati daga cikin ayyuka kuma magana idan mutum ya faɗi magana niyyarsa za a kallo shin da yace manzo Allah ya mutu wai dan saboda rishin girman manzo Allah ne faɗi wannan maganar shi ma da yace ba a cewa ya mutu sai dai a ce kaza to me addalilin sa ne ba a cewa ya mutu ga Qur'ani kuma ya mutu yace kuma a larabcin ma akwai alwafatu akwai almautu to kuma Allah ma da kansa cewa innaka mayyutun bai ce ba innaka mutawaffin an gane da joko yan ba laifi bane da an wadi shi a ko da yaushe niyyar mutum Allah yake kallo sai na kame shi hujja Mm.
kalmar da da ba ta da kyawu Mhm.
da Allah bai sa ko kuma da Allah shi ke umarce mu mu hana sai na kame shi misalin ayar suratul baqara Mm.
inda Allah ya ce ma sahabbai su bar ambaton wata kalma da take tana da ma'ana biyu eh eh eh to shi ta da haka na ai wanda na ai yawa ka gani ko ko sai fahimtar me yake so ya nuna Aha.
ko kuma gyara da yake so ya kawo da shi alƙur'ani na'am na'am Sai na'am jazakumullahu khairan wannan shine kenan a takaice wasu mutane so da yawa suna ka irin wannan ne dan saboda su bata ma wani suna ko kuma kawai dai su nemi abin da za su iya za su iya tinkararsa da shi na nuna cewa makiyin manzon Allah ne ko abin da ya kama da haka jazakumullahu khairan na'am alaikum salam wa rahmatullah eh eh eh eh na'am na'am eh shine almautu eh mutuwan shine wannan shine kenan wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam akwai wata tambaya akan usul salasa to to to tambaya a kan da shi na na ha a kullu hukmin sabata fi haqqil insi فيثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل اختصاص إلا بدليل اختصاص معنى سي دليل دينونا وانا نمتانيني كوي وانا نمي لا أجنونا كوي مثالي bari ba ku misalin wannan ka'ida aka ce duk abinda aka halatta ma 'yan adam an gane ko to an halatta ma aljannu duk in Allah ya magana da 'yan adam to kamar ana magana ne su ma da me su ma da aljanu domin su ne Allah ya halitta don midan ibada sai idan maganar ta keɓance aljanun ne su kaɗai banda ne banda mutane ko shi ma da dalilin da ya nuna wannan na mutane ne zalla banda ne banda aljanu misalin wannan shi ne aljannu wanzu Allah sallahu Alaihi wasallam ya ce kada a karce kashi ko kuma a karce hutsari da me da me da kashi da kuma me kashin dabbobi na to kashin dabbobi don saboda me abincinsu ne to ku ya da abincinku ne wannan ke na hukuncin ya shahiwa ya shahi aljanun su kadai su kadai ya su ta abincin dabbobi kashin dabbobi amma in ba haka ba kashin dabbobi akwai dabba da haramun ne cin ta balantana mi balantana mi balantana kashinta to shi kuma kasa na kace kashin dabbobi abincin su ne kenan kun gani ku haramun ne ku ci abincin ku ci kashin wasu dabbobi amma su kun ba mi ba ba haramun bane gare su su ci kenan wannan hukuncin ya shahiwa ya shahi su kadai shine ma'ana illa bi dalil ikhtisas ai sai da dalilin da nuna wannan nawa ne su kadai nawa ne su kadai na aljannu su kadai wannan shine kenan ka'idar na'am hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyaw rayuwar da babu ilimi mummuna ce ilimin da kun ba a yi aiki da shi ba to kamar an bata lokaci ne a cikin abin da bai ni ba bai amfani ba shi ne wannan a takaicin uwa masu girma usulus salasa saƙon da ya kumsa shi ne asalin musulunci guda nawa guda uku wanda yake dole akan kowanne musulmi ya mi ya san shi asali na farko shine ma'rifatul abdi rabbahu mutun ya san ubangijinsa wane ne ubangijinsa sanin Allah ku baya da karshe kullun kana buƙatar ka san wa ka san Allah madaukakin sarki domin rayuwa gaba ɗai duk abin da ya abu zai ƙara nuna maka girma da kima tawa ta Allah maɗaukakin sarki ne akwai abubuwa da yawa da suke horo wanda za su nuna maka lallai Allah Allah ne in ji wani ɗan mai da suna ɗan kwamiji ko ce Allah Allah ne wannan shi na san yadda wani ya mishi kyautar miliyan guda ya ce Allah Allah ne bai tsammanin haka ba ka san mutane ba su tunawa da Allah yanzu sai sai wani alkhairi ya zama su wanda ba su tsanantawa ba su tsananta shi yasa za mu ga a cikin qawaidul arba akwai wata magana wanda ya gani mai muhimmanci wanda za mu ganta a nan gaba kenan sanin Allah na biyu sanin mi ma'rifatud din sanin addini shi ma sanin addini akwai lokacin da mutum za a cewa ya san addini gaba ɗaya a'a malamai suka ce al-ilmu bahrun la sahila la ilimi wani wani wani fluv ne wani teku ne wanda baya da iyaka kuma shi ilimi ana yin sani gaba ɗayan rayuwa ba taɓa yin wani mutum wanda aka ce ba kamin ya mutu ya san komai na me ya san komai na ilimi shi yasa zaka ga malami kaza ya rasu ya faɗi wata magana kamin ya rashin sai a zo a ce maganar da malamin nan ya faɗi kuskure ne domin ga hadisi ya nuna kaza ne daidai don mi dan shi bai gani ba dan shi bai ga hadisi misali in ka karanta littafin akhdari zaka samu akwai abubuwa da yawa wanda aka faɗi a cikin wanda kuskure ne wanda in malami na bayani sai nuna a ga abin da yake daidai malamin bai ga hadisin bane ko kuma yiwa bai gane ma hadisin bane ko dai ga abin da aka yi wannan shine kenan kenan shi ilimi ana neman sa ne a rayuwa gaba daya abu na uku shine sanin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhimmancin shi kuma sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ta hanyar sanin sa zaka yi koyi da shi Allah yake muna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake so ya tsira a lahira to yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad kinnan ku shine wanda Allah ya yaba da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kuma lallai kai kana akan me kana akan dabi'u masu girma malamai suka ce alqur'ani babu wani abu da Allah ya halitta kuma ya zo ya nuna girman abun ya yabe sa yabo na hutar hankali kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da hatta kahurai suna masa shaida da me suna masa shaida da alkhairi shine annabin da yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq an turo ni ne dan in kyautata in cika in cika mi kyautawan dabi'u ashe rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so arrijimi a gaya maka waye manzon Allah to shine mai kyaukyawan ɗabi'u shine mai bon comportement in kana da kyaukyawan ɗabi'u to kai makoyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشر جناتا وعلمنا الإسلام فالله نحمد a takaice annabi muhammad shine wanda ya zo ya gargade mu don mu kada mu haɗa wuta ya kwadaitar da mu akan neman me akan nema aljanna kuma ya karantar da mu ya ilmantar da mu ya koyar da mu addini wanda shine hanya ta mi hanya ta tsira Allah ka tsiratar da mu a ranar da babu mai tsirata in ba da abin da ya aikata mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah